الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha shida ga watan zulqida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da 14 ga watan biyar miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhul majid wanda sharhi ne na kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab wanda a sheikh al'allama al'imam abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab wato ya wallafa shi ko kuma ya yi wa kitabu tauhid sharhi kuma wannan shine darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta wato kitabu tauhid ma'ana kaman littafi na farko ko kuma ainihin wato babi na farko a cikin wannan littafi mai albarka inda malam ya gaya mana cewa wato tauhidi nau'i biyu ne akwai tauhidun fil ma'rifati wal ithbat akwai tauhidun fil dalabi wal qasad shi tauhidin farko shine ithbatu haqiqati zatin rabb shine tabbatar da haƙiƙanin zatin ubangiji wa sifatihi da sifofinsa wa af'alihi da ayyukansa wa asma'ihi da sunayensa wa takallumihi bi kutubihi da kuma zancensa wajen zantar da littafansa wa takalimihi liman sha da kuma zance da wanda ya ga dama min ibadihi daga bayinsa da kuma tabbatar da umumi qada'ihi wato gamewar hukuncinsa wa qadarihi da qaddararsa wa hikima wa hikamihi da hikimominsa ko da hukuncinsa wannan alqur'ani cike yake da bayanin irin wannan nau'i matuka kamar yadda in ka duba farkon suratul hadid suratul taha ƙarshen suratul hashar farkon suratul tanzil as-sajada farkon ali imran suratul ikhlas gabaki ɗayanta duk tana bayani ne game da wannan nau'in tauhidi na farko tauhidul ma'rifati wal isbat wanda aka fi sani da tauhidul rububiyya ma'ana yarda da Allah madaukakin sarki ta wannan fannoni duk da muka karanta akwai nau'i na biyu wanda shi kuma nau'in tauhidul uluhiyya wato shine wanda suratul kafirun ta kunsa da kuma faɗin Allah ƙul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum har zuwa ƙarshen aya da farkon ainihin wato suratu tanzil tanzilul kitab da kuma ƙarshenta farkon suratu yunus tsakiyarta da ƙarshenta da kuma farkon suratul a'rab da ƙarshenta da kuma jumlar suratul an'am gabaki ɗayanta da kuma galibin surorin alqur'ani ma bal kana iya cewa kowace sura cikin surorin alqur'ani za a ga ta kunshi ɗaya daga cikin nau'o'in nan guda biyu na tauhidi kuma tana mai ba da shaida akan wannan nau'o'i guda biyu na tauhidi balma tana kiran mutane zuwa ga yadda da waɗannan ɓangarori ko nau'o'in tauhidi guda biyu tauhidul isbat wato abinan tauhidul ma'arifa wal isbat da kuma tauhidul dalab wal qasad wanda aka fi sani da tauhidul rububiyya da kuma tauhidul uluhiyya da haka in ka kalli ayoyin alqur'ani gaba ɗaya in ka kana mu'amalantarsa gaba ɗaya za ga imma dai yana baka labari game da sunayen Allah sufofinsa ayyukansa maganganunsa wannan shi ake kira da tauhidul ilmi alkhabari ko kuma in kana karanta alkur'ani za ga kira yake zuwa ga bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya da kuma tumbuke bautar duk wanda ba shi ba wannan shi ake kira da tauhidul iradi ad-dalabi ko kuma dai in kana karanta ayoyin alkur'ani ka je umarni ake baka ko kuma hani ake maka ko kuma lazumta maka yin da'a ga Allah da bin umarninsa da hana-hanansa wannan shine huququt tauhid wa mukammilatu wato wannan shine haƙoƙin tauhidi din bayan ka yarda da tauhidin ka same shi to haƙoƙin tauhidin su ne inda aka ce yi ka yi inda aka ce ka bari ka bari sannan ko kuma in kana karanta ayoyin alkur'ani ka ga labari ake baka game da yanda Allah maɗaukakin sarki ya karrama masu tauhidi da irin ainihin wato ta goma shi da ya musu a nan duniya da karamcin da yake musu gobe alkiyama wannan shine sakamakon tauhidi kenan wani lokacin kana karanta ayoyin alkurani suna faɗar irin tanadi da Allah ta'ala yi wa masu tauhidi da kuma sakamakon da ya ce zai ba su ko kuma kana karanta ayoyin alkurani zaka ji labari ake baka game da mushrikai da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi watsi da al'amuransu da yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukan musu da nakal wato narko da kuma abin da zai saukar musu a ƙarshen al'amarinsu na azaba a lahira wannan shine sakamakon wanda ya fanɗare daga hukuncin tauhidi da haka kenan ka fahimci alƙur'ani ga baki ɗayansa to wato gaba ɗayansa fit tauhidi wa hukuki wa jaza'ihi kana iya cewa gaba ɗaya alƙur'ani yana magana ne gaba da tauhidi haƙoƙin tauhidi sakamakon tauhidi haka ko dai kaje yana magana game da sha'anin shirka da ma'abota shirka da sakamakon mushrikai wannan shine a dunkule abinda muka karanta a satin da ya gabata za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki qala Allahu ta'ala qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون شين يتي إلى قوله فأنا تسحرون واتو إن ذاك تنبييسو ويا هل تسب ميد كسا زاسو تيمك علاني أما تترى ده هكا كما suna bauta wa waninsa shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cikin wannan ayoyi da muka ji cikin suratul mu'minun tun daga aya ta 84 har zuwa aya ta 89 Allah ta'ala ce qul limanil ardu wa man fiha kace ƙasa da abin da ke cikin ta mallakar waye tawane tawane ne wato da ƙasa da abin da ke ciki na waye in kuntum ta'lamuna in kun kasance masu sani sayaquluna lillahi za su ce da kai da sama da ƙasa da abin da ke cikinta duk mallakar Allah ne na Allah ne kul to kace in har kun gane haka afala tazakkaruna yanzu ba za ku azantu ba kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim tambaye su wane ne wato ya mallaki sammai guda bakwai da al'arshi mai girma man rabbus samawati sab'i wane ne ubangijin sammai guda bakwai wal arshil azim da kuma wato da al'arshi mai girma sai yaquluna lillah za su ce maka Allah ne ya mallaki wannan kul fa afala tattaqun ka ce to ba za ku kiyaye dokokin Allah ba kul man bi yadihi malakutu kulli shay ka tambaye su wane ne mulkin komai yake hannunsa wa huwa yujiru shine yake bada kariya wala yujaru alaihi shi kuma ba isa a kare ka ba in zai maka abu waye yake da ikon yin haka wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna da wayewa kuna da ilimi kamar yadda kuke da'awa sayaquluna lillah ba su da amsa za su ce maka Allah madaukakin sarki shine ya baka kariya ka karu in kuma Allah ta'ala zai maka ukuba ko zai saukan maka da wani ibtila'i babu mai iya baka kariya kun san da haka fa anna tusharuna ta yaya ake sihirce kwakwalan fa laysa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli shay'in wa khaliquhu malaici karka ɗauka duk wanda ya yarda da ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ubangijin komai kuma shine mahaliccin komai ya kunu abidan lahudu na masiwahu ba lalle kuma kaga yana bauta wa Allah shi kadai ba ba tare da hada shi da waninsa ba ma'ana ba dukkan wanda ya yarda da wannan bane kuma yake kadai ta Allah da bauta kana iya samun wani duk ya yarda da wannan ai duk wannan tambayoyin da aka ce ayi ai kafirai aka ce a tambaya waye yake kaza waye kaza kuma amsar da suke bayarwa cewa suke Allah ne to amma me yasa suke yi wa Allah shirka me yasa suke hada Allah da wani me yasa suke bauta gumaka me yasa suke yin suke bauta mala'iku me yasa suke bautar rana wata da sauransu me yasa suke bauta shehunai da waliyai ko salihan bayi kaga kenan kana iya samun mutum ya yi imani da tauhidin rububiyya ya yadda Allah shi ya halicci sammai ta sama da ƙasa tasa ce Allah maɗaukakin sarki shine ya hal- wato da, da sama da abin da ke cikinta da abin da ke ai- ainihin wato tsakaninta duk na Allah ne duk zaka iya samun mutum ya yi wannan amma fa ba duk wanda yake da irin wannan tauhidin bane kuma yake kaɗaita Allah da bauta kana iya samun wani yana da wannan tauhidin amma kuma yana shirka kamar yadda ainihin wato zamu ji shine yake cewa falaisa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli shay ba fa duk wanda ya yarda da Allah shine ubangijin komai wa khaliquhu kuma shine mahalicin komai ba fa lalle bane kuma ya zama ya kunu abidan lahu ya zama kuma a wajen bauta kaga yana bauta wa Allah duna ma siwahu ba tare da hada shi da waninsa ba da'iyan lahu ba lalle bane kaga yana kiran Allah in ya shiga wata musiba duna ma siwahu ba tare da ya hada shi da waninsa ba kana iya samun mutum da irin wannan tauhidin amma da ya shiga uku sai ya dinga kiran wani ba Allah ba da ya shiga cikin matsi ko cikin mawuyacin hali sai ya dinga kiran sunan wani ba Allah ba wa ra- rajiyan lahu khaifan min kana iya samun mutum ya yarda da irin wannan tauhidin na rububiyya Allah shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shine mai bada kariya ba a karewa ba a iya baka kariya in ba shi ya baka kariya ba duk ana iya yarda da wannan amma kuma kaga mutum yana kaunar wani ba Allah ba yana tsoron wani ba Allah ba yuwali fihi wa yuadi fihi kana iya samun yana kaunar wani yana kuma yin adawa akan wannan din kuma ba Allah bane kenan kana iya samun ga mutum ya yarda da duk wa'ancan abubuwan cewa mallakar sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu na Allah ne kana iya samun wanda ya yarda sammai bakwai da ƙasai bakwai da al'arshi mai girma duk na Allah ne kana iya samun mutum ya yarda Allah shi ke ba da kariya duk kana iya samun wannan amma wallahi lokaci guda sai kaga ya faɗi ba nauyi sai ga yana kiran wani ba Allah ba sai ga yana roƙon wani ba Allah ba sai ga yana tsoron wani ba Allah ba sai ga yana hada bautar Allah da ta wani sai ga yana kaunar wanda Allah bai ce a kaunace shi ba sai kaga yana adawa a ainihin fihi akan wannan duk wanda baya son wannan abin da yake so ko yake bautawa ko yake roko sai ga yana adawa da shi da haka yana al- wato albara wal alwala wal bara sai ga yan- maimakon yayi alwala wal bara'u ga Allah sai ga yana yin alwala wal bara'u da wani ga shehunsa in kana yin shehinsa yana son ka in ba ka son shehi to shi kuma ko kana kaunar Allah da manzo ko ka fi kowa tauhidi ka fi kowa riko da sunna shi kuma baya son ka kuma gashi ya ce ya yi imani da Allah to kaga kenan ashe har yanzu da sauran rina a kaba dan mutum ya yarda da wannan gabar tauhidi ta farko shi yasa tun jiya a, tun wancan satin muke faɗa hatta gwagwarmayar da annabawa suka yi da rigima da suka yi da attempting da aka yi na a karkashe su da kore su daga gari duk ba fa saboda wannan tauhidin na farko bane saboda shi wannan tauhidin na farko ai ba rigima a kansa kuma ko yanzu kan in shi kake karantawa ba wanda zai tsare ka saboda tauhidi ne da duk kowa ya yarda da shi inda rigima take ka ce to kar a kira kowa sai Allah ka a nemi taimakon kowa sai Allah sai a ce gashe hun kuma ka ce kar a nemi taimakon kowa sai Allah ana iya neman taimakon shehi in haka ne yan fashi sun zo gidanka kai ta ka- ka- Allah ya taimake ka kakka kira kakka buga yan sanda waya sai ka ji ana ta kawo ma irin wannan falsafar ina fata an gane ko in gobara ta tashi a gidanka to kaka kira yan kwana kwana tunda baka neman taimakon kowa sai Allah haka wannan wata falsafa ce ai shi neman taimako iri biyu ne akwai wanda dan adam ke iyawa akwai wanda ba mai iyawa sai Allah da haka in aka ce kakka nemi taimako a wa- a wajen kowa sai Allah ana nufin taimakon da ba wani mahaluki da zai iya yi maka shi sai Allah ai ba wai taimakon da wani zai iya taimakawa ba shi ake ta magana akai ba amma saboda su cakuɗa takardu su cakuɗa maganar su rikirkitar da waɗanda ba masu karatu ba shine sai a gwamutsa abubuwan guda biyu a a matsayin abu ɗaya ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ganar da mu ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه وي- وي- ويطيع رسل ويطيع رسله ويطيع رسله ويأمر ب- بما أمر به وينهى عما نهى عنه zaka cewa wa yuti'u yana yin da'a wato ga manzanninsa wa ya'muru bima amara bihi yana yin umarni da abin da ya umarni da shi wa yanha amma naha anhu yana kuma hani game da abin da ya hana wa ammatul mushrikina aqarru bi anna allaha khaliqu kulli shay ai gaba ɗaya mushrikai duk wani mushriki da ka sani ya yadda da Allah shine mahaliccin komai wa asbatu shufa'a amma fa duk da haka sun tabbatar da masu ceto alladhina yushrikunahum bihi waɗanda suke yin shirka da su da Allah waɗanda suke hada su da Allah a lokaci guda sun yadda Allah shi halicci komai amma fa suna iya neman ceto a wajen wani ba Allah ba bayan Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a amma suna iya yin neman ceto a wajen wani ba Allah ba waja'alu lahu andadan suna iya sanya wa Allah kishiyoyi kuma gashi sun yadda da Allah shi halicci komai to amma wajen kadaita shi da bauta sai su yi sai su yi wa Allah kishiyoyi qala ta'ala Allah ta'ala ce amittakhadhu min dunillahi shufa'a tabbas ittakhadhu min dunillahi shufa'a sirriki wasu ababan ceto sun riƙi wasu shufa'a masu ceto min dunillahi sun bar Allah a madadin su nemi ceto wurin Allah sai suka nemi ceto a wajen wasu ba Allah ba Ƙul ce musu a walau kanu la yamlikuna shay'an shin waɗanda kuke neman ceton a wajen su koda ba sa mallaka komai wala ya aqiluna koda ba su da hankali ba su hankalta komai tunda su har katako suna neman cetonsa tunda wayanda Allah yake magana akan su sune masu bautar gumaka masu bautar ainihin wato sauran ababan ainihin wato halitta shi yasa sai Allah ta'ala ce tabbas sun riki wasu ababan ceto ba Allah ba qul ka ce musu awalau kanu shin koda sun kasance su waɗanda kuke neman ceton a wurinsu la yamliku na sha'an ko ba sa mallaka komai ai kana neman abu ne a wajen mai shi ko ba haka ba to koda waɗannan inda kuke neman ceton ba su da ceton ceton baya hannunsu koda ba su mallakar komai wala ya aqiluna koda ba su da hankali duk da haka za ku nemi ceto a wajensu duk da haka koda ba su iyawa ba su mallaka za ku ci gaba da neman ceto a wajensu ƙullillahi shafa'atu jami'a ka ce da su ceto yana wurin Allah gaba daya da haka babu wanda ya isa ya ceto sai da izinin Allah man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne ya isa yayi ceto a wurin Allah ba tare da izinin Allah ba wala yashfa'una illa liman irtada kuma koda Allah ya bada izinin ai ceto to shi wanda aka bashi izinin ya ceton ba zai ceta ba sai wanda Allah ya dace shi wayannan sharuɗan guda biyu ya kamata a gane su ba wani wanda zai maka rufa rufa ya ce in ka bi shi in ka bi malamin sa ko ka bi shehin sa ranar lahira baka da matsala shi ceton da ake ta makalkalewa da shi ana cewa ana iya riko ana yin kamun kafa da shehi ana yin kamun kafa abin duk da ake magana shine ceton na Allah ne gaba daya kuma ba wanda ya isa ya ceto a ranar lahira sai Allah ya bashi izini har annabawa sannan kuma in Allah ya ba da izinin a ceton sai wanda ya yarda a cece shi ba kawai zuwa zai kalli yan unguwarsu ya kalli yan layinsu ya kalli mutanen gidansa duk ya ce ya cece su ba wala yashfa'una illa liman irtaba kenan kana iya cewa ka cece wani Allah ya ce ban yarda ba ban da shi to kai da baka da irin wannan cikakkiyar bawa haka iya ka, iya yi wani garanto cewa ba matsala ya je ya aikata abin da yake so kana nan wannan yana daga cikin abubuwan da ake ta kokarin fitowa da mutane mutane su gane addini a daina musu burin-burin kuma shi kuma wannan shi ma ya zama jidali Allah madaukakin sarki ya samu gane wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa ya'buduna min dunillahi suna bautawa ma la yadurruhum abinda ba zai cutar da su ba wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba koma bayan Allah wa yaquluna kuma wannan wanda ba za su amfanar da su ba ba za su iya cutar da su ba suna cewa ha ulai wai waɗannan din kuma waɗanda ba su da wani amfani sai su ce shufa'auna inda Allah su ne masu ceton mu a wajen Allah shi wanda ka yarda da shi tun Allah ya kore shi daga wajensa saboda ya yi wa Allah kishiya ya yi wa manzan Allah kishiya kai kuma ka rike shi a matsayin wani mutumin arziki da kake ganin zai maka wata rana a wajen Allah shi ne Allah maɗaukakin sarki ce wa ya abuduna abin mamaki suna bautawa ma la yadurruhum abin da bai isa ya sa musu koda ciwon kai ba bai isa ya karya su ba ya karya tattalin arzikin su ba bai isa ya cutar da su ba kowane irin nau'in cuta kaga suna bautawa abinda ba wani amfani da zai iya musu ba zai iya daga matsayinsu ba ba zai iya ba su ba ba zai iya azurta su ba ba zai iya ba su ɗa ba in suna neman ɗa ba zai iya ba su jari ba ba zai iya ba abin da zai yi walayan fa'uhu kuma sai suka bar Allah wanda shine in wato wa idza maridtu fa huwa yashfini wanda ko rashin lafiya kai shi zai iya warkar da kai sai kuma ya zama da shi kake fada shi kake wa kishiya kuma wanda kake yi wa kishi kuke kake yin kishiya da shi ga Allah subhanahu wataala bai iya tsina na komai in ka ce ba kai ba shi ba yanda zai yi da kai in ka ce ba za ka bi shi ba bai isa yi maka komai ba in ka bi shi ba wata tsiya da zai tsina na maka da haka wannan ba karamin wato bata bane mutum ya saki Allah madaukakin sarki ya kama wani wa yaquluna kuma suna ce haula'i waɗannan din mushen gizaka din wayanda ba su iya komai su din kuma shufa'auna inda Allah su ce su ne masu ceton ba wurin Allah sai Allah ce kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard awo to yanzu kuna bawa Allah labari ne game da abin da ba shi da masaniya a kansa a sama ko a ƙasa ko a ban ƙasa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah a ce wani abu yana faruwa a sama ko a ƙasa bai sani ba yanzu Allah kuke ba labari game da abin da ba shi da ilimi ba shi da sani game da wato abin da ya shafi sammai ko a ƙasa subhanahu sarki ya tabbata ga Allah a jingina wa Allah irin wannan magana wa ta'ala Allah ya ɗaukaka amma yi shiriku na game da abin da suke yin shirka da shi suratu yunus aya ta goma sha takwas wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad ji'tumuna furada kaji ko ba wani wanda zai saka a malin malin ɗinsa za a zo hufatan uratin gurlan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a tashi alkiyama hufatan mutane ba su da takalma oratan tsirara ba mai kaya gurlan da loba kama bada ana awwala khalqin nu'idu har sai da annabi ya gaya mana farkon wanda za a sanya wa tufafi in an tashi a wannan ranar wane ne waya ma a ce wani wai shahada har ma ya samu damar sa malin malin kuma wai katin aljihu ne da shi in dai kun bi shi ba ku da matsala kuma wannan irin ta zo mu ji ta gatanan gatanan ku a ajiye mutane waɗanda kana ganin su kaman masu wayo kaman masu hankali kaman masu fahimta kamar wayayyu amma wani ya zauna yana karantar da su irin wannan shafa labari shuni kuma suna zage da kai suna ɗauka kai ka san ba wanda Allah ya batar ba wanda zai haka man yudlilillahu fala hadiya wanda duk Allah ya batar da shi ba mai iya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu Allah ya ce wala qad ji'tumuna haqiqa ji'tumuna sun zo mana duk an gama yau Allah wannan shegantakar yace kuma an zo mana furada daidai shehi ya zo shi kadai muridi ya zo shi kadai malami ya zo shi kadai almajirin sa ya zo shi kadai kowa shi kadai kama khalaqnakum awwala marra kaman yanda muka halicce ku a karan fari ai kai kadai ka zo ba tare da shehin ka ka zo ba kai kadai aka ka zo ba tare da malamin ka ka zo ba shi yasa nake gaya maka ba wanda za a tambaye ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai zaka bi ka tsira duk wanda ka bi ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaba yawo shi kadai Allah ya ce wa in tudiuhu tatadu in kun bi manzon Allah kun shirya wa ma alar rasul illa al balagul mubin amma ba mu dora wa manzo komai ba sai isar da sako shi an ce kawai ya isar in ka bi shi shikenan wanda kuma haqqat alaihi kalimatul azab kalmar azaba ta riga ta tabbata a gare shi ba yanda zaka yi da shi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda Allah ya batar ba ka da wani waliyi majibinci da zai shirya da shi babu Allah shi ne shirya take hannunsa shi yasa kullun ake cewa ihdinas siratal mustaqim kullun sai kai sau goma sha bakwai ya Allah shiryar da mu hanya madaidaiciya anya kuma ganan nan addu'an nan ta je zuciyarka ya ka kama hanyar bata kuma kana ihdinas siratal mustaqim ya kamata idan ihdinas siratal mustaqim din nan da gaske kake kana roƙon Allah shirya wallahi ba za ka ba yanda za a ganka akwai wata kungiya ta bata ba zai yiwu saboda Allah baya haka ka roƙe shi kuma ai Allah ya ce yana jin nauyin bawa ya daga hannu ya sauke bai biya maka bukata ba kullun zaka yi ihdinas siratal mustaqim da asuba sau biyu da azhar sau hudu da la'asar sau hudu da magariba sau uku da isha sau sau sau, nawa sau hudu akalla sau goma sha bakwai kullun banda na fulfuli kana ya Allah shiryar da mu hanya madaidaiciya kuma har sai da kai wa Allah bayanin irin hanyoyin da baka so yi kace ghairil maghdubi alai wato ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta an'amta alaihim ya Allah tafarkin da nake so ka shiryar da ni tafarkin wayanda kai wa ni'ima suwa Allah ya wa ni'ima shine sai Allah ya gaya ma cikin suratul nisa'i minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa sannan sai ka karasa addu'a ka kace ghairil maghdubi alaihim ya Allah ba wanda kai fushi da su ba wala dhallin ba batattu ba kullun sai kai wannan addu'ar wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum Allah yace kuma wa taraktum kun bar ma khawwalnakum abinda muka ba ku wara'a zuhurikum a bayan ku a duniya duk abinda aka Allah ya baka a nan duniya ka butulce masa Allah ta'ala ce ba za ka je lahira da shi ba duk kun bar wannan abin kun bar gidajen kun bar motocin kun bar suturun kun bar kudaden komai Allah ta'ala ya ce ainihin wato wa taraktum kun bar ma khawwalnakum duk abinda ka san mun baku to kun bar shi wara'a zuhurikum a bayan ku a duniya wa ma nara ma'akum shufa'a'akum Allah ce har yanzu kuma bamu ga masu cetar naku ba tare da ku ya kamata tunda kun ce wasu ceton ku ne ranar lahira a gan ku tare da su kuma a ga ashe wasu mutane ne yan ajin tubarkalla ga su sun shige gaba za su je su nema muku ceton ya kamata a ga haka amma Allah ta'ala ya ce wa ma nara har yanzu mu bamu ga ma'akum a tare da ku shufa'a'akum wayannan masu ceton naku allazina za'amtum wayanda kuke riyawa annahum fikum shuraka cewa su ababen tarayya ne a cikinku laqad taqatta'a bainakum dukkan wata dangantaka ta yanke tsakaninku yanzu babu ita shehi yana ta kansa kai ma kana ta kanka akana makallahu yana gudu yana fama da kansa kai ma kana fama da kanka kowa da laftun kayansa kowa nafsi nafsi yake yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni amma wani ya ce a kanka damu na nan wa dalla ankum ma kuntum tazumun sannan abinda kuke riya ya bace muku suratul an'am aya ta 94 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda zaka ga ya rike wasu kishiyoyi ba Allah ba ya rike wasu kishiyoyi ya bar Allah yuhibbunahum ka hubbillah yana son su kamar son Allah yuhibbunahum ka hubbillah wasu suka ce yuhibbunahum kaga mutum yana kaunar wani abin halitta yana kaunar wani abin halitta kamar irin yadda masu imani suke kaunar Allah yanda masu imani za su iya mutuwa akan Allah wallahi wani yana nan shi kuma zai iya mutuwa akan wani shehi zai iya mutuwa akan wani malaminsa zai iya mutuwa akan wani wanda yake so Allah ta'ala ce yuhibbunahum wa minan nasi zaka ga daga cikin mutane man yattakhidhu akwai wanda yake rikar andadan wasu kishiyoyi duk wani wanda za a rika ba Allah ba ya zama andad ya zama nit ya zama kishiya ga Allah duk wanda zai ainihin wato zaka dauki haƙƙin Allah ka bashi ya zama andad mutum ne itace ne wuta ce ko menene ka dauki haƙƙin Allah ka bashi ya zama andad yuhibbunahum kuma kaga suna kaunar su ka hubbillah kaman yanda mu'mine suke san Allah yanda mu'mini yake kaunar Allah to haka su kuma suke kaunar wani ba Allah ba suratul baqara aya ta 165 walihadha dan haka ne kana min atba'i haula da haka ne za ga daga mabiyan irin waɗannan ai mimman ya umuna duba lamba ta biyu ƙasa don haka za ka ga daga cikin mabiyan irin waɗannan mutane mimman ya umuna ma'arifatar tauhidi daga waɗanda suke riya su su ma sun san tauhidi ala hadhal ma'ana akan irin wannan ma'anar ka kathirin mimman yantasibuna ila islam kaman kamar da yawa daga cikin wayanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci wa yashtagilu bisihir amma ga mutum ya shagaltu da sihiri kaga mutum da carbi wani ma gan shi da mai dubu ka rasa me yake karanta ka rasa sunan wa yake kira tufka da warwara ya ce musulmi ne shi amma aikinsa yana cin karo da musulunci yana jingina da musulunci wa ya shtagilu bi sihir amma ya yadda da sihiri ya yadda da tsafi ya yadda da siddabaru da dabo wato ya shtagilu bi sihir alladhi huwa ibadatul kawakib za ga ya shagaltu da sihiri wanda shine bautar taurari والشياطين da shaidanu bi anwa'il azaim da wasu nau'o'in surkulle wal bukhur da wasu turarurruka na hayaki da za a ce a turara wa zabil haywanil aswad da yanka bakaken dabbobi awul ahmar ko jajaye ko masu wake-wake wa gairi zalika da wani haka min masa ya ce tafsiruhu daga cikin abin da ƙarin bayaninsa zai zo nan gaba kuma ga mutum ya ce ya yi imani da Allah kuma mutum ya ce shi musulmi ne amma ga shi yana yin wasu abubuwa da suke warware addininsa suke yana yin wani abubuwa da ba wan mai yin wannan abun ba su haɗuwa da musulunci lokaci guda yana la ilaha illallah kuma yana warware aikinsa yana warware ta kuma yana jingina kansa zuwa ga musulunci in ka ce ba haka ba abin da yake ya warware musuluncinsa a ce ka kafurta musulmi man yasjudu lishams daga cikin mabiyan irin waɗannan zaga wanda yake akwai mai yiwa rana sujada wal qamar akwai wanda yake wa wata sujada wal kawakib akwai wanda yake wa taurari sujada amma ban ka tambaye shi waye halicci samman bakwai da kasai da abin da ke cikin su zai ce ma Allah ne amma bautar rana yake duk sanda rana ta fito farkon fitowa nan da zaga sun je sun fada sun yi sujada bautar rana suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce daidai lokacin da kahon rana yake fitowa kar ku yi sallar nafila dan kar ku daidaita da masu bautar rana sannan daidai lokacin faduwa ta sai gansu duk sun je sun kife sun yi sujada ga rana wani wata wani taurari wa yad'uha kuma abin da zai nuna maka cewa wato in ba Allah ne ya shirye mutum ba kana iya ganin mutum kamar mai hankali amma ba mai hankali bane wa yad'uha kuma ga wannan in yana da bukata fa rana yake roko in ya shiga matsala fa wajen rana da ya faɗi yayi sujada na rana yake roko ta fitar da shi daga matsala ko wata kamar yadda muka bada misali cewa an kaje inda za ga mutum professor amma yana bautar saniya sai je ya faɗi yana wa saniya sujada wa yasumu wa yansiku laha kaga yana yin azumi yana kuma yin ibada ta yanka wa ya taqarrabu yana neman kusanci ilaiha zuwa ga wannan abin da yake bautawa ba Allah ba thumma yaqulu sannan kuma ya dinga cewa inna hadha laysa bi shirkin wannan ai ba shirka bace yana yin wayannan abubuwan kuma yana cewa ai ba shirka bace inna mashirku sai ce ai ita shirka idza ataqattu annaha almudabbiratun li wai sai in na kudurce cewa ita ce mai gudanar da al'amura na sai na yarda rana ita take gudanar da al'amura na watan da nake bauta shi ke gudanar da al'amura taurarin su suke gudanar da al'amura sai na yarda shi ma wanda nake bautawa ko wanda nake shi yake gudanar da al'amura na to shine nayi shirka fa idza ja'altuha sababan wa wasitatan lam akun mushrikan sai ka je na ce amma dan na sanya wani ba Allah ba ya zama wani sababi ya zama tsani na zuwa ga Allah wannan ba shirka bace ka ji mutum ya ce wannan ba shirka bace dan yayi kamun kafa da shehi wannan ai ba shirka bace dan ya kama shehu ai wannan ba shirka bace ma'ana ya kama shi ya sada shi da Allah ya zama masa wasiɗa tsakaninsa da Allah wannan ai ba shirka sai ka ji mutum yana ma bayani yana shirka amma yana cewa ba shirka yake ba kaga mutum yana yi wa irin waɗannan abubuwan yanke-yanke yana yin abinciccika kama ya fa'alu alhaji li baitin lahi min almanasik wa min alma'alumi bil ittirari min dinil islam yana daga cikin ilimin da larura ne a san shi a addinin musulunci anna hadha shirkun a san cewa irin wannan aikin shirka ne wannan ba ka da wani uzuri a wajen Allah a ce wai ka jahilci irin wannan aikin baka san shirka bane ne wannan yana daga cikin ma'alumin min addini bi darura larura ne kamar irin larura sai ka ci sai ka sha sai ka shaki iska to larura wannan ita ma larura ce kasancewa wannan aikin shirka ne dan kaka aikata shi intaha kalamuhu rahimahullah anan zancen ainihin wato malam ya kare Allah ya masa rahama qala al-musannif rahimahullah وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يجي كنسا درهما yace wa qaulullahi ta'ala wato Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sai dai ka zage shi dan zalunci amma a kitabu tauhid ba wata magana ta sa da ya kan duk da littafin nan duk inda zaka ji magana sa zaka ji wa qaulullahi ta'ala kaza wa fi wa fi sahihaini kaza baya in ka ji sai dai kawai ƙarshe in ya kawo babun sai ce fihi masail kuma masail din duk suna da alaka da ayoyin da ya kawo da hadisan da ya kawo so ba wani bayani ko wani ra'ayi ko tasa aqida yake kawo ba mm, kawai yana kawo maka aqidar alqur'ani da sunna da wato aqidar magabata shi sa kaga yana cewa qala al-musannif rahimahullah mawallafin kitabut tauhid Allah ya ji kansa da rahama ya ce ya kamata a ce abin da ya ce ɗin ra'ayinsa ne sai ce wa ƙaunin lahi ta'ala ka ji abin da ya ce da faɗin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mun sharhin wannan magana kana iya cewa wa ƙaunin lahi ta'ala bil jar da yi wa ainihin ƙauli ɗin jarra wasali ƙasa sai zama aqafun ala tauhid sai zama adafi ne akan tauhidi kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala an gane ko kitabu tauhidi wanda muka karanta a farko littafin tauhidi kaga tauhidi an masa kisra wa qaulillahi ta'ala sai shi kuma lamun din kai mata kisra ta zama kaman adafi na a tauhidi wa yajuzu rafu ala al-ibtida kamar yanda yana halatta kuma kai wa qawlu din rufu'a a matsayin fara zance kana iya cewa wa qawlul lahi ta'ala kamar yanda ya kawo mana nan da fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci aljanu ba in ji Allah wal insa ban halicci mutane ba duk inda kaga aljani duk inda kaga bil adama Allah ya ce bai halicce su ba illa liya'budun yace sai dan su bauta masa قال شيخ الإسلام متى بوتان نني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتي العبادة أبن أكي تشو بوتا دا الله يتي يا هل تشيك ني دنك بوتا مسا هي طاعة الله شين يو الله بيايا بامتثال ما أمر الله به تهنير أي وتد أبن دا الله يأمرني دا شي على ألسنة الرسل تكن هرا سمن زني وانا يتجي عبادة شيخ الإسلام يتي كان سوك غاني متي عبادة shine yi wa Allah biyayya yi wa Allah ɗa'a kamar yaya ta hanyar aiwatar da abin da Allah ya yi umarni a yi ko a bari ta kan harshen manzanninsa manzanni su ne wasuɗa tsakaninmu da Allah da aka abin da Allah ta'ala yake so mu aikata ya ce manzanni su sanar da mu abin da Allah baya so mu aikata ya sanar da mu ta harshen manzanninsa to wannan yi ko bari ɗin shine ibada وقال أيضا شيخ الإسلام يساك فلالي يساك إن تعريف إبادة يتي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة wai ita ibada wannan kalma ta ibada wani suna ne gamamme wanda ya game dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na maganganu da ayyuka na zahiri da na baɗi ma'ana idan ka faɗi abin da Allah yake so ya yarda da shi ka yi ibada idan ka aikata abin da Allah yake so ka aikata kuma ya yarda da wannan abin a aikata shi to in ka aikata ka yi ibada da haka a wannan tarifin wannan fassara ta biyu ibada wani suna ne wanda yake mai faɗi ya game duk wani abu da Allah yake so kuma ya yarda bayansa su yi na maganganu ne ko ayyuka ayyukan nan na fili ne ko na ɓoye wannan abin shi ake kira ibada yanzu muna yin sallah aiki ne na zahiri kuma Allah maɗaukakin sarki yana son sallah ya kuma yadda da sallah Allah maɗaukakin sarki ya hana mu shan giya da zina da haka Allah baya so kuma bai yadda da waɗannan ayyukan ba da haka barin su shine ibada barin shaye-shaye barin zinace-zinace wannan shine ibada yin aure shan abu na halal cin abu na halal wannan shi kuma kaga yana cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah yace wa madaruha wannan kalmar ta ibada wato inda take dawowa ala khamsa asharata qa'ida tana dawowa kan wasu ƙa'idoji guda goma sha biyar. Man kammalaha duk wanda ya cika ƙa'idojin nan guda sha biyar, kammala maratibal ubudiyya to ya cika matakan bauta ga Allah. Wa bayanu zalika fashin bakin haka annal ibadata ita ibada munqasimatun an raba ta alal kalbi akan zuciya wal lisani da harshe wal jawarihi da gabbai akwai ibadar da a zuciya take kamar tauhidi kamar tawakkali wayannan kaga duk ibadu ne wayanda suke amalul qulub ayyuka ne na zuciya akwai kuma ayyuka waɗanda suke na gabbai akwai kuma ayyuka waɗanda suke na harshe da haka wata ibadar ta zuciya ce wal lisan an raba ibada akwai wadda iyakan harshe kamar zikiri kamar karatun alkur'ani da sauransu wal jawarih da kuma akwai ibadu na gabbai wal ahkamul lati lil ubudiyyati khamsun hukunce hukunce na ibada guda biyar ne wajibun duk wata ibada ba ta fita daga cikin hukunce hukuncen nan guda biyar wajibun wa mustahabbun wa haramun wa makruhun wa mubahun in dai ibada ce to hukunce tana fadawa cikin ɗaya daga hukunce-hukuncen nan guda biyar wajibun ko dai wannan ibadar wajiba ce wa mustahabbun ko kuma ibada ce amma ba dole ba ce mustahabbiya ce wa haramun ko kuma wannan abin da za ka faɗa ko ka aikata haramun wa makaruhun ko kuma bai kai matsayin haramun ba makaruhi ne wa mubahun ko kuma mubahi ne duk abin da za ka aikata da sunan ibada yana komawa kan wa'annan al'ahakamu takalifiya ɗin guda biyar, imma wajibi, imma mustahabi. Sallar azahar wajibi, nafila da ake kafin azahar mustahabiya. Ka gani? Ina fatan gane. Sannan akwai abin da yake haramun, akwai abin da yake makaruhi, akwai kuma mubah. wa hunna li kulli wahidin min alqalbi wal lisani wal jawarih wa hunna waɗannan abubuwan guda biyar li kulli wahidin kowane ɗaya daga cikin su min alqalbi akwai daga zuciya wal lisan da harshe wal jawarih da gabbai abinda malai yake nufi shine al ahkamu takalifiyya dinnan guda biyar wajibi mustahabbi haramun makaruhi mubahi suna aiki akan zuciya suna aiki akan harshe suna aiki akan gabobi wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi rahimahullah yace aslul ibadati asalin ibada at-tadhallul wal khudu kaskanta da rusuna a gaban Allah wannan shi ake kira da ibada inji al-imam al-qurtubi yace at-tadhallul ka watsar da makamanka karka ji kai wata tsiya ce ka zube a gaban Allah ka wulakanta a gaban Allah ka kaskanta a gaban Allah wannan shi ake nufi da al'ibada wa summiyat wazaifu shar'i alal mukallafin ibadatu da haka ake kiran dukkan wasu ayyuka na shari'a da aka dora wa mukallafai ibadatun ake kiran su ibadu li'annahum sabida su al-mukallafin din yaltazimuna suna lazumtar wa'annan abubuwan wa yaf'alunaha suna aikata waɗannan abubuwan khadi'ina suna masu rusunawa lokacin da suke wannan ibadar mutazallilina suna masu kaskantar da kai lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wa ha wa ma'anar aya da haka ma'anar wannan ayar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ay anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki akhbara ya ba mu labari annahu cewa yanda lamarin yake ma khalaqal jinna Allah fa bai halicci aljanu ba wal insa bai halicci mutane dan wata manufa ba illa li ibadati sai dan bautarsa da haka babban aikinka a duniya shine bautawa Allah duk wani abu da za ka yi ka yi wanda zai taimaka maka ka samu nutsuwar bautar Allah ne da haka ba zuwa duniya aka ba turo ka duniya Allah bai halicce ka dan ka zo kawai ka ɓata rayuwarka wajen neman duniya ba lalle wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ba laifi bane ka nemi duniya amma ya zamanto tana taimaka maka ne wajen sauke wannan nauyin na ibada da Allah ta'ala ya halice ka da shi fa hadha huwa alhikmatu fi khalqihim wannan ita ce hikimar halittar su in kana so ka gane mecece hikimar halittar aljanu da mutane shi ita ce wannan bauta su bautawa Allah qultu sai nace wa hiya al-hikmatu ash-shar'iyyatu ad-diniyya kuma ita ce hikima irin ta shari'a ta addini qala al-imad ibn kathir al-imam ibnu kathir rahimahullah yace wa ibadatuhu bauta ga Allah hiya da'atuhu bi fa- bi fi'lil ma'muri shine yi wa Allah da'a ta hanyar aikata abin da ya umarni wa tarkil mahzuri da barin abin da ya hana wa zalika huwa al-haqiqa huwa haqiqatu dinil islam kuma wannan shine haƙiƙanin addinin musulunci Allah ya ce yi ka yi bari ya ce ka bari la'anna ma'anar islam domin ma'anar musulunci al-istislamu lillahi ta'ala shine sallama wa Allah madaukakin sarki miƙa wuya gaba ɗaya zuwa ga Allah al-mutadamminu ghayatul intiqad wanda ya kunshi wato matukar miƙa wuya wa zulli da kaskanta wal khudu'i da rusuna ga Allah subhanahu wa ta'ala, intaha. Wa ƙala aizan, Ibn Kathir rahimahullah ya kuma ce, ko lokacin ya akwai saura? Wa ƙala aizan, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya kuma ce fi tafsiri hadhihi al-aya game da fassarar wannan ayar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yace wa ma'anar aya ma'anar wannan aya annallaha ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu Allah ya halicci halitta ne dan su bautata masa shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya faman ada'ahu wanda yayi wa Allah da'a a wannan ya zama baya shirka yana kadaita Allah da bauta jazahu atammal jaza Allah zai saka masa cikakken sakamako wa man asahu wanda ku ya saba wa Allah azabahu ashadd al'azab Allah zai azabtar da shi azaba mafi tsanani wa akhbara annahu ghairu muhtajin kuma Allah ya bada labari cewa annahu ghairu muhtajin ilayhim bai da bukata a wajen aljanu da mutane wayannan halittun duk da Allah ya Allah bai da bukatar su bal humul fuqara'u ilay bal ma sune masu bukata zuwa gare shi fi jami'i ahwalihim a cikin dukkan wani hali nasu wa huwa khaliquhum domin shine ya halicce su wa raziquhum kuma shine mai azurta su wa qala ali ibn abi talib rahimahullah ali ibn abi talib rahimahullah shi ma ya ya fassara wannan aya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yace ai illa li'amurahum an ya'buduni ban halicci aljanu da mutane ba illa liya'buduna ai illa li'amurahum sai dan na umarce su an ya'buduni su bauta min duk wanda zaka bautawa ba Allah ba to ka dauki haƙƙin da bai cancance shi ba ka bashi Allah dai shi ya halicce ka hadha khalqullah faruni ma za khalaqa alladhina min duni wannan dai halittar Allah ce a bashi yayin da yake so da ita wanda kuma yake ganin ba haka ba to yayi tasa halittar ai matsalar shi ma makaluki ne ko shi ma abin halittar shi da bai halicci kansa ba ya zai kuma ɗauki nauyin haƙƙin Allah na wasu ya ce su bashi da aka Ali bin Abi Talib yake cewa illa li amurahum an ya'buduni wa ad'uuhum ila wa ad'uuhum ila ibadati yace ban halicci mutane da aljanu ba sai dan umarce su su bauta min in kuma kira su zuwa ga bautata wa qala mujahid malam mujahid ibn jabar yace illa li amurahum wa anhahum shi ma ya tafi akan maganar sayyidina ali wajen fassara aya yace sai dan in umarce su kuma in hana su Allah yace ya halicce mu ne dan ya sa mu ya hana mu shi ya halicce mu shi yake da ikon tasarrufi da mu shi yake gudanar da al'amarin mu da haka shine mai ba mu umarni shine mai tsawatar mu اختاره الزجاج وشيخ الإسلام wannan fassarar malam zajaj da shekul islam sun zaɓi wannan fassara qal yace wa yadullu ala hadha qawluhu ta'ala abinda zai sake fito maka da wannan ma'anar abinda ke nuni akan wannan ma'anar shine faɗin Allah ta'ala a yahsabul insanu an yutraka suda yanzu mutum yana tsammanin a halicce shi karazibe yanzu mutum yana tsammanin Allah ya halicce shi ba manufa ba wata hikima ya zo kawai ya kwanta ya bacci ya tashi ya ci abinci ya je bayan gida shikenan kawai wanda ita ce gayar da ta sa Allah ta'ala ya halicci Allah ya ce wa fi anfusikum ka kalli irin zubin ka mana baka gani ne Allah ya ce ku kalli kanku mana ko ba kwa gani ne yanzu duk kana nufin Allah ta'ala a yahsabul insanu an yutraka suda afa hasibtum annama khalaqnakum abathan yanzu tsammanin ku Allah ya halicce ku kawai don wargi da wasa kawai shikenan ba manufa shine a yahsabul insanu an yutraka suda yanzu mutum yana tsammanin a bar shi babu doka ba za a ce yayi ba ba za a ce ya bari ba an halicce shi kawai sa ta kai qala shafi'i imam shafi'i ya fassara wannan aya me Allah yake nufi da aya hasabul insanu an yutraka sudan ai la yu'mar wa la yunha yanzu mutum yana tsammanin a halicce shi babu umarni ba hani a bar shi kawai ba za a ce yi bari ba wa qala fil qur'an lokaci ya cika insha Allah sai mu tashi daidai wannan gabar abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin amin